الرجيم يوم قوم رمضان هجرا من قال الله دبو دايا دا تاريخو دا أربعين دا أكو وان دا يدي دا شاء دايا دا وطن هدو دبو بيو دا أشرين دا بيو إن دا زام دورا مالا يحيى أبو بكر إن دا زي من كراتو أتي وانا مسلا وفم مسلا تينا دا إن دا كتي إن دا كشك ما أباس ما إلى أباس زي من فسره Allah babu ta malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابه حتى قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai bisa ikonsa da nufinsa da ya sake nuna mana wannan rana a wannan yini mai albarka a wannan wata mai albarka a wannan babban masallaci na juma'a na garin da kace inda shi ya assasa wannan karatu muna ƙara addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara kusanta shi da annabin rahma ko kuma ya ba mu albarkan shi da albarkan masu albarka in ba a manta ba muna wannan sura suratul ma'arij kuma mun kwana inda Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana irin nau'i nau'i yanzu za a shiga nau'i ne irin na dan adam Allah yanda dan adam yake sai Allah subhanahu wata'ala ya ce innal insana lalle hakika dan adam kulika halu'a an halice shi ne mai nau'i biyu halu'a shi wato mai kwaɗayi ne dan adam kenan kullum yana kwaɗayin ya samu kuma kadu'an mai rowa ya burin shi ya samu kuma burin shi ya hana shi ne kadu'an yana da kwaɗayi kuma yana da rowa wannan ɗabi'an ɗan adam ne in ji ubangiji innal insana khuliqa kadu'an idza masahu sharru jazu'an ga ga amsan nan idan lalura ta same shi rashin lafiya an samu matsala a harkan kasuwanci ya samu matsala a harkar noma ya yi wannan Allah subhanahu wata'ala ce jazu'a sai ka gan shi ya raki kowa sai ya ji wallahi kasuwan yau ai ba daɗi ba daɗi bana noman aice kaza ya dinga magana ke ina ba ta an fahimta ma'ana za a ji shi na rakin kenan amma wa iza masahu idan kuma khairun idan alhairi ya same shi manu'an sai ka ji ya boye ba wanda zai faɗa da yau zai samu matsala kasuwa gwari an samu yau kasuwa ta yi ƙasa ana tunanin za a siyar dubu uku aka siyar dari uku kaga ai harkan gwari ne ko to kowa sai ya ji amma kuma da goban za ka ɗaga kuma ba wanda zai fi ba wanda zai ba labari amma a yau ɗin nan kowa sai ya ji wannan ɗabi'a ne na ɗan adam Allah ya ce a haka aka halitta ɗan adam to kuma dole a hakuri da shi a haka kowa za ka ji shi ce kwana biyu ce ai kasuwan a tsaye komai ya tsaya haka zai gaya maka ce ai komai ya tsaya yanzu ba wani abu da yake tafiya kuma da abin zai ci gaba da tafiya ba zai zo ya ce maka abu ba ya tafi saboda mene rowan nan kada ya baka amma saboda yanzu ya hana maka sai ya ce maka ai abun ba bana ba harka kenan to Allah subhanahu wataala yake haka aka halicci dan adam na'am illa lil musallin illa al musallin Allah ce banda mai sallah banda sai dai masu sallah su ba za ka same su haka ba amma ba masu sallan wasu iri sai Allah ya ce الذين هم على صلاتهم دائمون na'am والذين هم في أموالهم حق معلوم wannan ayan sai kama mai ta
والذين في أموالهم حق معلوم
Allah للسائل
da والمحروم ya ce illal musallina banda masu sallah ga irin su- ga irin wani da ga sallan da ake so wai san mai sallan kowa da kowa ne sai Allah ya ce a'a su ne allazinahum ala salatihim da'imun wanda ko ta yaushe ba sa wasa da sallah wato da'imun yau za su yi gobe za su yi jibi za su yi shine da'imuna ina fata an fahimta ko kuma allazinahum ala salatihim da'imun wa'inda su a cikin zaki sallah a cikin natsuwa zaka same su duka da'imun annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi da haka ina ba ta an fahimta da'imun a sama a wato natsuwa natsuwa wallazina fi amwalihim wan su ne din da wanda a cikin dukiyansu haqqul ma'lum suna bada haƙƙi sananne kowa san dai haƙƙi sananne ko shine zakka haqqul ma'lum kenan suna bayarwa ba sa ruwa wannan fa duka siffan waɗannan musalli illal musalli na din kenan lissa'il haka nan wanda ya tambaya za su bashi wal maharum wanda ya kame ma bai tambaya ba za su bashi wani sai kaga kaman yana da wadatar ne a'a kawai yana da kamewa ne to da wanda ya kama da wanda ma ya tambaya duka suna bashi suna gane ana ganewa ina ba ta amfani ka san kowa kowane irin dan adam za ka iya gane shi a yanayin shi ba sai ya maka magana ba ba sai ya fito ya yi maka ce maka kaza kaza a'a ina ba ta amfani kai mu mai sama wato mawadaci ka san na kasa da kai yanzu wani yana ne yana tare da yan aikin shi akwai direban shi akwai mai mashi ban ruwa akwai mai mashi wanki akwai komai ina ba ta amfani amma a hakan fa ya san abin da yake biyan su kuma ya san bukatuwansu ne yau da kullum kila yana da mata ɗaya da yaya biyu idan abin da za a biya shi a wata in ya auna sai ya ga cewa ba zai ishe shi wata watan ta zagayo ba kuma gashi aikin da ya tsare kenan to amma kuma ba zai iya ɗaukowa a cikin falala ya ƙara mishi ba a yana jira ne da wani abu zai zo sai ai sai baka yi magana ba wai yana jira ne sai ya yi magana sannan za a bashi ina ba ta an fahimta sai ya yi magana za a bashi a'a wani kuma sai ya ce to inda ma zai tambayan sai ya ce za mu baka sai mu cire a cikin albashin ka kaɗan kaɗan albashin na tafi bai taka kara layis min wa layi buni min jo'in amma kuma a haka ne ana jiran shi ma za a ɗan cikin a'a wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi falala ya san shi mai falala ne ya duba na ƙasa da shi shi ne lisa'ili wal maharum wanda ya tambaya a bashi wanda ya kame ma a bashi shi ne Allah yake gaya mana na'am والذين يصدقون بيوم الدين wallazina su ne dai yusaddiquna wanda suka gaskata bi yawmin din ranar sakamako a rayuwar din shine ranar da kowa za a bashi sakamakon abin da ya aikata na'am والذين هم من عذاب ربهم مشفقون wallazina hum su ne dai in ji ubangiji su ne min azabi rabbihim game da azaban ubangijinsu mushfiquna suna cikin tsoro suna tsoron azaban Allah ka san jin tsoron abu zai hana zai sa ka kiyaye abin to jin tsoron azaban yake sa su gudun abin da za a faɗa mu azaba na'am إن عذاب ربهم غير مأمون Allah subhanahu wa ta'ala ce gaskiya ne fa inna azaba rabbihim lalle azaban ubangijin su gaira ma'amun ba abun amincewa bane eh ba abun amincewa bane gaira ma'amun na والذين هم لفروجهم حافظون wallazina hum sune din dai masu kiyaye da furujihim hafizuna masu kiyaye farjojin su ba wanda zai kallon musu al'auran su ba sa kai ta ko ina su wa'annan su ne masu kiyayewa shi yasa haramun ne ka ga mutum don shi namiji da namiji su haɗu a bayi ɗaya su wanka haramun ne wannan ko mace da mace haramun ne wannan ko wajen kama ruwa ina ba ta amfani da wannan duka haramun ne bai zama ka kiyaye farkin ka ba kenan. wani ya kallon maka al'auran ka haramun ne wata ta kallon miki al'auran ki haramun ne sai Allah ya ce illa إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير Allah ya ce ملومين illa ala azwajihim sai dai idan matayensu ne matarka ko kuma ke kuma mijinki azwajihim kenan ko ke matan ya zama mijinki ne ko kai mijin ta zama matarka ce aw ma malakat aymanuhum ko kuma abin da hannun daman ku ya mallaka muku na ku yanki namiji kai abin da hannun daman ka ya mallaka maka na ku yanki wannan babu laifi dan iya mace- mata da miji sun ga al'auran juna wannan babu da shi an gani amma wani wanda ba ba, ba wannan ba mata ko ko kuyangi ko kuyanga to wannan haramu ne Allah ya ce fa innahu in dai wa'in ne gairu malumi ba zargi a ciki babu laifi babu laifi amma in ba wa'in nan bane haramu ne. na'am Allah subhanahu wa ta'ala ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون saboda wannan abun ba karamin abu bane Allah subhanahu wataala ce fa man ibtagha wara aba duk wanda yazo da wani abu fa abin da aka faɗan nan ya keta haji ya aikata shi fa ulaika humul adun Allah subhanahu wataala ya ce wannan sune masu keta iyaka abin da aka faɗa kakkai kaza kakkai kaza kakkai kaza wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin sai Allah ce wannan abin da aka faɗa faman ibtagha wara zalik duk wanda ya zo da wani abu bayan ya keta wannan abin da aka faɗa to fa ulaika humul adu wannan sune masu keta haji sai Allah ya ci gaba da siffanta manna والذين هم لأماناتهم وآدهم راؤون والذين هم سنة دي لأماناتهم وزن كياي أمانة وأحدهم da alkawarorinsu ra'uwar suna kiyaye shirya kiyayewa har yanzu fa ana gaya maka siffan mai sallan nan ne ina fata an fahimta siffan mai sallan nan ne inda Allah subhanahu wata'ala ya ce idza massahu sharra jabu'an wa idza massahu khairul manu'an illa al-musallin sai ake faɗan maka siffan masu sallah sai ka zama kaga kana ciki to su ne wajen kiyaye amana in an baka amana ka kiyaye wajen alkawari in ka ɗauki alkawari ka yi ƙoƙari ka cika ra'un suna kiyayewa na'am والذين هم بشهاداتهم قائمون wallazi na su ne dai bi shahadatihim wajen tsaye da shaida qa'imun za su tsayi akan gaskiya za su tsayi akan gaskiya ka san shi ko baka san shi ba kuna tare ko ba kwa tare wannan in aka zo tsaye da shaidan to za su tsaye da shi daidai mawadaci ne yana baka wani abu ko bai baka saka ce saboda kuma fa walla abun nan fa da ya faruwa da nije da gaskiya amma ina tsoron in faɗa gaskiya ya zama kuma abin da nake samu na rasa ina ba ta fahimta ko kuma ya zama cewa idan na faɗa wani ne fa bai da gaskiya amma idan aka faɗa dan abin da talaka ne in aka ɗaure shi to wa zai kula da iyalin shi to Allah subhanahu wata'ala ya ce a'a ka zama a wajen shaida za ka zama qa'imun tsayayye ne za ka ba da shaida ne ko da a kanka ne ko da a kan iyalanka ne ko da a kan makiyinka ne in dai abin da yake gaskiya ne za ka bada in kuma abin da yake ba haka ba ko masoyinka ne idan ba yayi ba daidai ba za ka fara su ne qa'imun masu tsayuwa akan gaskiya Mm. na'am والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون wallazina sune wanda Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana ala salatihim game da kiya game da sallolin su muhafizun suna kiyayewa suna kiyaye salloli ina fata an fahimta kun ga nan Allah subhanahu wata'ala sai ya fara da allazina hum ala salatihim da'imun da haka ya fara sai aka rufe da su ne wallazina hum ala salatihim yuhafizun duka an fara da sallah aka rufe da sallah su wannan suna kiyayewa su kuma wannan suna yin shi wato ba sa yin fashi duka kuma ba warware juna idan mutum ya zama yana yin sallan akai-akai amma kuma ba ya kiyaye lokaci kaga ai an bar baya ba zani kenan ko kuma yana kiyaye lokacin amma kuma baya yin sallan akai-akai shi ma kaga duka nan an saki layi kenan to sai aka fara ta sama aka kare ta sama Allah ya ce wallazina hum ala salatihim yuhafizun sai ce to kaga waɗannan ula'ika fi jannatin na mukarramun wa'innan sakamakon su ita ce aljanna aljanna mai girma wato wajen karamci kenan ina ba ta an fahimta to wannan shine aka tattara me wannan siffar to idan ya samu alheri ma za ka ji shi na faɗi idan alheri ya same shi za ka ji shi na faɗi kamar yadda in akasin alherin ya same shi za ka ji shi na faɗi to wannan shine siffar mai sallan da ake nema sai ka gwada in gwada in ga kana ciki ina ciki ina ba ta fahimta Allah ya sa mu a ciki na'am وما للذين كفروا كبلك موتين عن اليمين وعن الشمال إذين Allah subhanahu wa ta'ala ce famal famal ladina kafaru famal ladina kafaru wai ne ya samu wa'annan wanda suka kafirce ne iblika in suka nufo ka sai ka gamsu muhudi'in suna ɗaggawa kai ka ce sun ƙosa su zo su karɓa su yadda da abin da kake faɗi za su zo suna gaggawa Allah subhanahu wataala ce me ya same su ne Eh? anil yamin wa anil shimal izi sai ka gansu jama'a jama'a a bangaren dama a bangaren hagu ga su sun kewaye ka amma kuma ba gaskiyar suke yi ba Allah ya me ya same su ina ba ta an fahimta su sun zauna ne suna jiran su ji wani abu wanda ba daidai ba su ce su ɗauka ba za kuma su samu ba na'am ويطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة النعيم Allah ya ce ayyudu mau kuna kwaɗayi kuna buri ne kullum ri'im kowane ɗan adam shi burin shi minhun daga cikin su an yi da kula jannatin na'im kuma wai a hakan ne yake burin a shigar da shi aljanna wurin ni'ima Allah ya ce duka waɗannan masu wannan halayen kuma wai mutum yana buri ne bai yi aiki ba a sa shi aljanna ko kuma ya zama aikin shi ba irin na yan aljanna ba kuma wai burin shi a sa shi aljanna shine Allah subhanahu wataala ya ce kalla كلا إنا خلقناهم مما يعلمون Allah ce kalla a ku hankalinku ya dawo jikinku inna hakika mu dinnan khalaqnakum mun halice ku ne mimma ya alamun da abin da za ku aikata ba kawai za ka yi bane a'a Allah bai halice mu siddan ba ya halice mu ne sannan kuma ya ce mana ga yanda za mu yi. wa ma khalaqatul insa wal jin illa liya'budun Allah ya halicci dan adam da aljanu ne ba dan komai ba ba dan wasa ba ba dan kai kawo ba a'a sai dan mu bauta masa to wannan bautan kuma shine silan shiga aljanna shine silan shiga aljanna idan mutum yayi aikin aljanna a sashi aljanna Allah ka ba mu ikon yin idan mutum yayi aka san haka kuma a sashi auta shine Allah ya ce a'a hankalin kai da jikin ka mun halice ku ne kuma da abin da za ku aikata kuma mu in ji ubangiji mun san dalilin da yasa muka halice ku shine Allah subhanahu wataala ya ce kalla inna khalaqnahu mimma ya'malun na'am فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا
shine لقادرون
Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana kaga wannan Allah subhanahu wata'ala in ka kalla wasu malamai suka fassara inna khalaqnahum mimma ya'lamuna wato abin da kuma kun san shi ruwan haihuwa ina ba ta an fahimta daga nan ne aka halice ku kai ma ka san daga nan ka samu kanka to kuma a ce an halice ka sujjan ba dan bauta ba a Allah ya ce bala uqsimu muna rantsuwa fi rabbil mashariki da ubangijinmu yamma wato gabas wani magaribi da yamma inna la qadirun lalle mu muna da iko akan kowa da kowa muna da iko akan komai da komai da haka Allah subhanahu wannan kamar yadda muka faɗa fala din nan ba ba na korewa bane na tabbatarwa ne ko qasmu ne wato zahira ne na'am ألا أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمثبوتين Allah subhanahu wata'ala ya ce ala an nubaddila khairan minhum mu canza wasu wanda suka fi su alhairi ba wani abu bane a wurin mu in ji ubangiji wa ma na an bi masabuqin kuma ba mu kasance mu masu gajiya bane a cikin halittar mu kai yanzu idan kai aiki aka samu matsala ko gini ko wani abu sai aka ga akwai alama a kwanci za ka ji ka ce to sai dai gobe wai saboda mene ka gaji shi ko ubangiji baya gajiya wa ma masana min lugu shi gajiya ba ta samu shi bai santa ba shine Allah subhanahu wataala yace na'am
فذرهم يولوا ويلأبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى النسب يوصلون Allah subhanahu wataala ce fazarhum farsiya rasulullahi fasu kaga in kaji Allah ya ce manzon Allah fasu banni da su to abu ya taimakon ake zarmi wa man khalaqat wahida haka zaka ji Allah yana cewa banni da wanda na lice shi kadai kadai na lice shi to shine Allah subhanahu wataala ce zarhu basu yahuduna su ci gaba da kutse suna mugun wasannin su wayar abuna suna kutsawa suna wasanni na banza hatta yulaqu yawmukum allazi yu'adun har ranar da muke alkawari zai same su ya same su ranar mutuwa kenan ko kuma ranar tashin alkiyama ko kuma azaban da aka kulla aka yi alkawarin zai same su har yanzu ya same su fasu yau a wannan ranar yi juna min al'adidas Allah ce haka nan za mu fitar da su daga kaburbura sira'an ka gansu suna gaggawa suna sauri ka annahum ila nusubin kai ka ce suna gaggawa zuwa ga ababen bautan nan nasu an gane ko yutirun ko suna gaggawa zuwa ga ababen bautan nan nasu ka san anan duniya in za su je rige-rige suke yi wanda ya riga zuwa shine zai fi samun albarka Allah ce to haka idan suka fito daga bubbura yanda kaga suna gaggawa nan anan duniya haka za ka ga suna gaggawa zuwa ga azaban Allah Allah ya kare khashi'atan خاشية أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون khashi'atan Allah subhanahu wataala ya ce khashi'atan absarahum a wannan ranar zaka ga suna kas- suna sassautar da idanuwansu eh ba sa son su daga idan suna kai idan kasa tarhaquhum zilla Allah ce ga kaskanci ya riga ya rullube su kowa ya ga makoman shi dan aljanna muna aljanna yan wuta sun nufa wuta kaga kaskanci ya riga ya tabbata a gare su kenan Allah ce zalikal yau kaga a wannan ranar allazi kanu yu'adun shine ranar da muke alƙawarin zai zo kuma gashi ya zo sai kaga wanda ya ji a karkace baya so ya daga kai ko a nan duniya ne idan mutum ya aikata mummunan abu aka kai shi kotu ko aka zo da shi wajen jama'a sai kaga yana daga kai baya son a gan shi baya son ya hada fuska sai an ce daga kanka ina ba ta amfani wai ya tabbatar da abin da ya yi ba abin kwarai ba ke to haka a lahira idan aka je haka za ka ga kafirai masu mummunan aiki masu aikata zunubai Allah ya kare mu in an je in ba aka sama su kafirai dama kada'an wanda ya je lahira da kafirci wuta ne wanda ya je kuma lahira da zunubi sai samu ceto ba shi kuma za a hora shi dan wuta ba gidan shi bane Allah ya kare mu to shine Allah ya ce a wannan ranar za ka ga suna sassautar da ido suna kai ido ƙasa ga kuma tsananin ƙasƙanci ya lullube su Allah ce ai ranar da mafi alƙawari ne zai zo kuma gashi ya zo Allah ya samu ji a sa na سورة النوح بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين na أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يكفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن عدل الله إذا جاء لا يؤاخذ لو كنتم تعلمون suratul nuh Allah subhanahu wata'ala kuma ya kawo mu wannan sura suratul nuh suran annabin Allah nuhu alaihi salatu wassalam kaga qur'ani ya zo da kissan annabi nuhu wuri wuri surori da dama amma wannan sai aka kebe shi dan shi musamman ina ba ta an fahimta kaga a suratul a'raf Allah subhanahu wata'ala ya kawo kissan annabin Allah nuhu alaihi salatu wassalam ya kawo amma nan sai aka keɓe kamar yadda a wasu surorin an kawo kissan annabin Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam sai kuma aka saukar da sura suratul Ibrahim ina ba ta an fahimta annabi Yusuf alaihi salatu wassalam shi ba ba za a ce an sama kissan kissan shi a wasu surori ba amma an saukar da sura musamman suratul Yusuf alaihi salatu wassalam shi ya sha bamban kissan shi ya sha bamban da sauran kissoshi da shi za ka ga yawanci a wannan sura ne aka samu cikakken kissan annabin Allah Yusufa amma annabi Nuhu alaihi salatu wassalam wurare da dama ba kawai suratul a'raf ba akwai surori da yawa an kawo kissan annabin Allah Nuhu alaihi salatu wassalam amma ka aka saukar tana da ayoyi goma sha bakwai ko goma sha takwas gwargwadon yanayin kira'a muna roƙon Allah subhanahu wataala ya haɗa mu da alhairan da yake ciki haka san haka kuma Allah ya kare tana farawa da kamar haka bismillahir rahmanir rahim inna arsalna nuhan lallai wallahi mun aiki annabin Allah nuhu alaihi salatu wassalam ila qaumihi zuwa ga mutanansa an aike shi zuwa ga mutanen shi ga abin da muka gaya mishi an anzir qaumaka ka je kai ma mutanen ka gargadi min qabla an yatiyahum azabun alim tun gabanin azaba ne radadi ta zo musu ka gaya musu haka ka je ka kira su zuwa ga haka sai ko yace kana abin da yace musu ya kaumi ya ku mutane na inni lakum nadhirul mubin lalle ni mai gargadi ne gargadin kuma bayyananne na zo in muku gargadi gargadi bayyananne ga abin da nake kiran ku da shi alibudullaha ku bauta ma Allah shi kadai wattaquhu ku ji tsoron shi wa'diun kuma ku yi mini da'a wannan adi'uni yana koma wajen annabin Allah Nuhu da alaihi salatu wasalam ku yi ma Allah ku ji tsoron Allah ku kadaita Allah kuma ku yi man da'a akan abin da nazo muku da shi ya gafir lakum min zunubikum idan kuka yi haka kaman an tambaya to idan muka ji tsoron Allah muka yi maka da'an me zai biyo baya me zai faru sai ce ya gafir lakum min zunubikum lalle ubangiji zai kankare muku wasu daga cikin zulubanku wa yu'akhirukum kuma za a jinkirta muku rayuwar za a tsara muku shekaru ina ba ta an fahimta shi yasa shi aikin kwarai yana ƙara shekaru aikin kwarai ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace zumunta yana ƙara shekaru an gane wannan ba wani abu bane dan Allah subhanahu wataala yayi haka wa yu'akhirukum ila ajalin musamma sai a jinkirta muku har zuwa wani lokaci sananne inna ajalillah amma fa idan wannan lokacin ko an ƙara muku ko kuma daidai ajalin naku da ya zo to idan ya ƙare idan ajalin ya zo fa iza ja ala yu'akhir ba mai jinkirta wannan law kuntum ta'lamun ina ake kun san haka idan lokacin tafiyan yayi shikenan magana ya ƙare idan kuma Allah ya so ya jinkiri sai ina ba ta an fahimta shi an ce jinkirin idan Allah subhanahu wata'ala ya kaddarta maka cewa za ka shekara hamsin a duniya za ka shekara ɗari kafin a yi tashin kiyama idan aka haɗa an shekara nawa kenan ɗari da hamsin zamanka na duniya da zamanka na barzahu shekara ɗari da hamsin to idan mutum yana aikata kyakkyawan aiki yana umarni da kyakkyawa yana hani da mummuna yana sada zumunci sai a ɗigo a shekarun shi da zai yi na barzau sai a ƙara mishi a shekarun duniya ina ba ta fahimta da haka maimakon ya shekara ɗari a ƙabari to yanzu zai shekara tamanin an ɗigo ashirin an ƙara mishi zai shekara saba'in a duniya ke da haka ba wani warwara ba tukka to idan wannan ajalin ya zo ubangiji ya ce layu akhir laukuncin talamun ina ya ma a ce kun san haka babu jinkiri za a magana ta kare نعم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتكفر لهم لتكبر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا Allah subhanahu wataala yace qala sai annabin Allah Nuhu alaihi salatu wassalam yace qala ya ubangiji na qala rabbi inni da'awtu haqiqa lalle ni na kira qaumi wa'annan mutane nawa laila na kira su da daddare wa naharan na kira su da rana na yanda ka umarce ni nan inna arsalna nuhan ila qaumihi ko to Allah yace ya rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa naharan amma fa falam yazidhum du'a'i ba abin da kira na yake ƙara musu illa firara face ƙara nisanta da rahman ubangiji face sai dai gudu suna barin imani kullun na kira su ƙara gudu suke wa inni kullama da'awtuhum duk lokacin da na kira su li tagfira lahum domin su samu gafara dan ka gafarta musu ja'alu asabi'ahum fi adanihim sai su sanya ɗan yatsunsu a cikin kunnuwansu wasu suna tushe kuɗi wata ga shauki ya babu su ɗauko tufafinsu su rufe su rufe kunni wai kan su tuma abin da nake cewa wa asarru Allah subhanahu wa ta'ala ce sai annabin Allah subhanahu nuhu yake gaya ma Allah subhanahu wa ta'ala sai suka ɗau wato suka ƙara nisanta suka ɗunguma suka dawwama kenan wasu takbaru suka yi girman kai istikba girman kai wato girman kai akan girman kai ke girman kai a cikin kafirci shi kan shi kafirci girman kai shi ne suka yi girman kai akan girman kai Allah ya kare ya kira su dan annaban Allah nuwa alaihi salatu wassalam sai da ya shekar 950 yana kira zuwa ga Allah 950 dubu ba hamsin haka ina ba ta an fahimta to kaga in ka kalla shekarun shi sai ka ga cewa ya shekara ya fi dubu ko ya shekara ya fi dubu tara ɗari tara ba ba ba ba ba shekara sha tara ba ba shekara tasa'in ba a ɗari so tara haka yi yana kiran mutane inni da auti ƙauni lailan wani hara ya kira dare ya kira da rana amma kullum ƙara nisanta suke kaman ana kiransu suna ƙara nisanta ne واستبشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ثم إني دعوتهم جهارا yace ya ubangiji kuma fa bayan haka na kira su a majalisi inda na gansu da yawa in daga murya in kira su suna da yawa na yi wannan ya je kasuwa ya bi su majalisoshi duk inda ake sama ya bi su ya ce na kira su ina fata an fahimta shine sun ma'ini da autun jihara na kira su a cikin jama'a jama'a masu yawa sun ma'ini a alantu lahu kuma na kira su mutum uku mutum hudu ina kiran su ila ga aboki ga aboki za su samu kyakkyawan fahimta na kira su mutum daya mutum biyu mutum uku in same su 'yan jama'a ɗaiɗaiku can jihara jama'a masu yawa kama a ce ranar juma'a wannan kuma kama a ce hamsu salawat to shine Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana summa inni a'lamtu lahum wa asarartu lahum israra Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana annabi nuhu yace nayi musu kuma ta sirri a sirrance nayi musu iyakan ɗaya bayan ɗaya shine wa asarartu lahum isiraran na yi musu a cikin sirri ka zo malakaji na bi su gida-gida na bi su a kasuwa na bi su ɗaya-ɗaya na bi su jama'a-jama'a na فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا kul tastaghfiru rabbakum ga abin da nake ce musu ku ne wa gafaran ubangijin innahu kana ghaffara shi fa mai gafara ne mai kankara zunubai ne abin da nake gaya muku kenan in na bi su gida gidan nan abin da nake gaya muku ke ku nemi gafaran ubangiji na يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنينا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا shikenan sai Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana yursilis sama'a alaikum midrara idan kuka fa istighfarin nan ubangiji zai saukar muku da ruwa daga sama midirara mai yawa shine midiraran wani bayan wani ba a yi ba sati biyu ba a yi ba kaga ai fari zai faru ko a'a midiraran gwargwadon bukatan ku kuma akai akai shine midiraran wa yumdidukum bi amwalin kuma zai kara muku dukiyanku zai kara muku yan dukiya wa banina zai kuma kara muku yaya yayan ma maza wa banina kenan wa yaj'ala lakum jannatin kuma zai kara muku lambuna idan ruwa ya samu rafuka suka cika lambuna zai mene zai karu shine wa yaj'ala lakum jannatin wa yaj'ala lakum anharan kuma zai kara muku koramai hanyoyin ruwan duka wannan istighfari shi yasa cikin magabata wani yazo yace yana nima matan shi ba ta haihuwa yace ka je ka yi istighfari sai wani ya zo kuma shi kuma ya ce yana roƙo ne shi jarin shi na kasuwanci ya yi ƙasa ya ce ka je ka yi istighfari wani ya zo ya ce shi kuma ruwan silin da suke ban ruwa ya ƙafi ya ce ka je ka yi je ku yi istighfari sai su- wanda suke dace shi suka tambaya an zo da bambancin ciwuka wato lalurori kala-kala amma kuma magani ira iri ɗaya sai ya ce musu a ba ku ji abin da annabi nuhu ya gaya wa mutanen shi ba wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum hidirara wa yamdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ai wa'innan abubuwan da aka faɗa abu ne kala kala amma maganin su guda daya wastaghfiru rabbakum kenan shi yasa kullum mu zama masu yawan istighfari mu yawaita istighfari safiya da yammaci shi yasa shehu kijani ya ba mu yace mu dinga yin safiya da yammaci muna istighfari yawan istighfari yana kankare zunubai kuma yana karo arziki yana ba da ƴaƴa ƴaƴan shiryayyu Allah ya ba mu yawan istighfari ke ina ba ta fahimta ya ishe mu zai ishara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya aikata laifi bai taba yi ba amma kuma ruwaya ya zo yana yin istighfari su ɗari ko so saba'in shi fa da baya laifi gaba ɗaya amma aikin shi kullum a haka yake to ina ni da tashi daga farkawa a laifi za ka farka daga buɗe idan ka a laifi za ka buɗe ido ka ga mu ne fi kamata da mu yi istighfari shi yasa mu yawaita istighfari duk waɗannan abubuwan da suke faruwa wallahi idan muka tuba muka koma ma Allah Allah zai dauke mana alƙawari ubangiji shi Allah ba zai canza ba sai mun canza to yanzu din ma in muka dawo muka canza Allah kuma zai canza canzawa me yasa ya canza in muka dawo muka canza Allah zai canza da haka mu yawaita istighfari mu yawaita istighfari ina kankan zunubi istighfari na kawo kuɗi istighfari na kawo yaya istighfari na kawo a samu amfani Allah ya famu yawaita istighfari shine Allah subhanahu wataala ya ce na'am ما لكم لا ترجون لله وقارا malakum me yasa ne ku ne la tarjuna lillahi wa qala ba ku girmama ubangiji iya girmamawa ne ashe yawan istighfari na cikin girmama ubangiji ka yadda kai me laifi ne kuma ka yadda idan ka tuba akwai wanda zai yafe maka kurakuran ka kaga ai girmama ya kai girmama ko me yasa ne ku ne dan uwa me ake kira ne a yawaita istighfari a shiga dariƙa a karɓar dariƙa idan ka ce kullun za ka yi ba laifi ba ne kullun ɗin za ka yi amma ya sha bamban da abin da ka yi bakanci ita ɗariƙan nan ba dole ba ne me so ne yake yin ta wanda bai yi kuma ba za ka ce mishi dan mene ne bai yi ba shi yasa ma wanda bai yi kuma bai kamata ya ce ma me yi dan mene ba kai me yin wanda bai yi ba ruwanka da shi ko to shi kuma da kake yi shi ma me ya haɗa ka da shi da kai amma gafa lagwaren da yake cikin ta ita ɗari kan ba wani abu face kawai yin ma Allah da'a istighfari ne salatin annabi ne la ilaha illallah kuma kowanne ubangiji yayi umarni da ayi to kai yanzu da kake raunin yi me zai hana in kai makanka ba ka ce kullum ka zama kana cikin shi in ba kai ba ma ka ji baka ji daɗi ba ina ba ta fahimta wani zai ce a ai kuma an ce ne in an shiga ba a fita gaskiya ne ai aikin alhairi ba a son a fara a bari khairul a'mal adawamuha wa in qalla wa in qalla abin da ake so kenan shi yasa sai a ce maka to in ka shiga ka fita karka shiga ba fita ina fata an fahimta to shine da haka abin da ake bukata ce sai Allah subhanahu wataala yake gaya mana na وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وقد خلقakum adwara ku duba fa yanda ubangiji ya halicce ku daga wannan nau'i zuwa wannan nau'i a ɗoran kenan daga nan zuwa nan daga ruwan haihuwa zuwa gudan jini zuwa tsoka daga ka fito a jariri ka fara rufe ka fara tatata ka fara dabo dabo gashi nan dai a ɗoran daga wannan nau'i kana matashi ka koma a dattijo ka koma kuma ga ka sai ma yanda ka koma back to square one kana nan yanzu kuma an juyar da kwakwalwar ta koma kamar yadda ka fito ba kwa ganin wannan ne malakum ala a a wa qad khalaqakum adwar alam tarau shin ba ku gani ba kaifa khalaqa Allahu sab'a samawati ibaqa ku duba da yanda Allah subhanahu wata'ala ya halicci sammai guda bakwai ibaqan wani bayan wani su wani saman wani ba kuma wanda yake tare da wani ba wanda yake jingina da kowani ikon shi ne kawai a haka ake wannan ba wanda zai jingina da wannan ba wanda zai jingina ibaqan wani bayan wani na'am وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا waj'ala al-qamara fihinna sannan kuma ya sanya wata a cikin wa'innan sammai din nan an ce an yi fihinna saboda takariman ne amma wata kawai na sama ta ɗaya ne nan ake gani shi sauran ina ba ta an fahimta shine ya sanya mana wata nuran ya zama haske waj'ala ash-shamsa siraja ya sanya kuma fitila ga rana duk yanda hasken wata ya kai bai haskawa kamar yadda hasken rana yake haskawa ko yanzu ko da wata daren sha hudu ko daren sha biyar kaga wata ta cika kenan ko amma idan ta haska daki za a kunna fitilla ko ba za a kunna fitilla ba za a kunna ta haskenta amma rana in ta fito sai an ce a kashe gulab muna ko ra'ayi gari ya waye saboda wai hasken ya riga ya bude ya cika ko'ina waje al-shamsa sirada na'am wallahu والله جعل لكم الأرض بساطا
wallahu shi ubangiji ambata والله أنبتكم من الأرض نباتا wallahu shi ubangiji ambata ku shine ya halicce ku min al-ardi daga ƙasa nabatan wato aka aka tsirar da ku kenan kuka fito kaman shuka farkon halitta daga annabin Allah Adamu annabin Allah Adamu daga ƙasa ne to farkon mu kenan sai Allah ya kira mu kaman yadda ake shuka masara da shuka dawa a ƙasa a birni ta fito mu ma haka aka halice mu muka fito wallahu ambatakum min al-ardi nabatan summa ya'idukum ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض kuma بساطا ya idukun fiha sannan kuma a ƙasan za a mai da mu ciki zan mai da ku in ji ubangiji wa yukhrijukum ihrada sannan kuma a ƙara fitar da ku fitarwa ranar tashin alkiyama kenan daga ita muke ita za mu koma kuma a ita za a ƙara fito da mu Allah kenan buwayi wallahu shi ubangiji ja'ala lakum arda shine ya sanya muku ƙasa bisadan ta zama shimfidaddiya sadan kenan shimfiɗaɗɗiya da Allah subhanahu ta'ala ya so ya sa tudu da kwari ko ya sa tituna motsi ko ya sa wani guri ya tsawo ko wani tiki daya nan tsawo nan kwari ya za a yi ka samu inda za ka zauna a a sai shimfiɗa ka ga ta nan a yi kwanta a yi gini a yi wannan duka ubangiji ya ce mu ne muka yi wannan na لتسلكوا منها سبلا فجاجا تسلكوا منها سبلا فجاجا الله سبحانه وتعالى yace mun yafi ne don ku riski subulan hanyoyi ina fata an fahimci an fahimta hanyoyi fijajan wato mai yalwa shine fijajan hanyar mai yalwa sai kaga akwai hanyar da za a yi ta mai biyu akwai mai uku akwai akwai hanyar yanzu da za ta kai ka na kofan doka ya san hanyar da zai je je tudun wada na sabon gari ya san hanyar da zai je je tudun wada na nan da kace ya san hanyar da zai je je tudun wada ko na na dan magaji ma ya sani isadan yalwatacciya ba a hada a hanya ɗaya ba ka duba duk ran da kake tafiya akai gosulo gosulo ya kai gosulo sai kaga an na kafa sai ya saka yake wucewa saboda kuncin haka to Allah subhanahu wataala sai bai mana haka ba sai ya yalwata mana hanya in za ka je na tudun wada sai ya ba hanyar nan kawai na kofar doka ya gudan hanyar duk a haɗu a hada tudun wada shine Allah subhanahu wataala ya ce na قال نوح رب إنهم أتوني واتبعوا من لم يزده ماله من لم يزده ماله وولده إلا خسارا qala nuhu sai annabin Allah nuhu alaihi salatu wassalam ya ce raddi ya ubangiji na innakum asawni lalle hakika sun saba mini wa'annan mutanen nawa sun saba kiran da nayi sun ki wattaba'u man lam yazidhu malahu sai suka bi wanda dukiyarsa ba zai amfani shi ba wa waladuhu ƴaƴansa ma ba zai amfani su sai suka yi su sun bi dukiya ne akwai an ce an samu wani wanda shi kuma sai ya zo yana amfani da dukiya yana ba su sai suka bi shi Allah ce annabi nuhu yake gaya ma ubangiji yace wannan malam ya zidu malahu wa waladahu illa khasara ba abin da zai kara musu face tabewa da nisantar rahama sai kuma suka amince sun amince sun gummace su bi wannan din wa makaru ومكروا مكرا كبارا wa makaru suka kulla makirci makara iya kulla makirci kubbaran babban makirci kaga makircin ba karami ba ne wa makaru makaran kubbara Allah ce sun kulla makirci makirci mai girma don su ga bayan annabin Allah Nuhu alaihi salatu wasallam Allah ya riga ya kiyaye shi wa qalu وقالوا لا تذرن آليتكم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ولا يغوث ويغوث ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا وقالوا سيسي وإنم شواغبنن كافرتم من ين suna cewa la tazurun na ali a cikin kan ku fara ku bar allolinku wala tazurun na wujja kada ku bar wujja wala suwa'a ko suwa'a wala ya gusa ko ya gusa wa ya kuka ko ya kuka wa nasara wa'innan duka sunan gumaka ne ina fata an fahimta kamar yadda ya zo a cikin hadisin abdullahi bin abbas allah ya kara mishi yadda ya ce wa'innan sunan wasu manyan bayi ne a zamanin wa'innan kun ji suna biyar aka faɗa ko wala ta na hujja wala suwa'a wala ya gufa wa ya kuka wa nasara su biyar to sai kuma ana nan sai suka Allah ya ɗauki ransu da aka ɗauki ransu zamanin farko da ta shuɗe su sun san su sun yi zamani da su zamani na biyu da suka zo su suna jin labarin to wa'inda suka rage a zamanin farko suka ce to abin da ya kamata a yi bikin bikinin wa'innan mutanen mutane biyar mutanen kirkin nan saboda in an gansu a dinga tunawa ana tuna alkhairin da suka yi to haka aka yi da suka zo ba sun yi ne don bauta ba su ma a haka suke yi suka shuɗe da wasu suka zo sai shaidan ya zagayo sai ya musu amfani sai ce waɗannan da kuka gani ai su ne iyayenku na farko suke bautawa su ne suke bautawa ai suna bauta musu ne ba ku sani ba to duk wanda za su gaya musu ba haka bane sun riga sun kare yanzu kuma shaidan ne ya zo musu ya kawata musu wannan sai suka rike kawai to da suka zo zamani na nan ana nan sai Allah subhanahu wataala ya kiri ya turo annabi Nuhu alaihi salatu wassalam dan yi kiran su zuwa ga hanya madaidaiciya su bar wa'annan wa'annan ba abin bauta ba ne ko wa'anda suka yi su suka kirkira suka bikin mutumin su ba sun yi ne don su bauta musu su kuma suna cewa kada ku bari wala ta barin na wudda wala suwa wala ya gusa wa ya koka su abin da suke kira ke sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa qad adallu kasira kai wa'annan sun bace bacewa mai yawa wala tazidu zalimina illa dalala duk lokacin da ka kira azzalimi in ya riga yi nisa ba abin da kiran take kara musu face bata na'am مما خديتهم مخرفوا فأديروا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا min ma hadayahum Allah subhanahu wataala yace saboda yawan zunubansu ko hadiatihim ko hadayahum duka kira'a ya zo da shi ina ba ta an bayyana shi mai karatu kaga ya zo da hadiatihim ne ni kuma anawa ya zo da hadayahum amma duka ya zo gaba daya ina ba ta an bayyana to saboda tarin zunuban da suka aikata Allah ya ce ugriqu sai muka nitsar da su fa'uji naran kuma muka sanya su a cikin wuta wato muka danke su aka nutsar da su a cikin ruwa sannan kuma aka zarce da su cikin wuta wa uji nara falan ya jidu lahu min dunin lahi ansara har abada ba za su samu wani mataimaki a bangaren ubangiji ba su a bangaren waɗannan da suke musu bauta ba za su iya taimakon su ba sannan kuma a muminai ba za su samu wanda zai taimake su ba saboda menene sun je lahira a karkace na'am وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يدلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دال بيتي مؤمنا ولمن دال بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا طبارا صدق الله العظيم sai Allah subhanahu wata'ala kaga annabin Allah Nuhu ya kira su to sai Allah ya sanar da shi cewa a ilimin ubangiji ya sanar da annabi Nuhu cewa fa yanzu fa ba wanda zai kare imani daga cikin mutanen an riga magana ya kare wa'inda suka yi imani sun riga sun yi yanzu ba za a kara samun wani mai imani ba ce to shi da sai ya daga hannu kala sai annabin Allah Nuhu wa kala Nuhu sai annabin Allah Nuhu ya ce rabbi ya ubangiji na la tazar alal ardi min al kafirin dayyara kada ka bar wani gidan kafiri a bayan kasa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sahabbaina an bani irin wa'innan guda biyu wato an bani wanda shi in ka gan shi irin annabin Allah Nuhu ne alaihi salatu wassalam an gane irin annabin Musa shine sayyidina Umar Allah ya kara mushi yace shi mai kaifi ne mai zafi yanda annabi Nuhu yake da yanda annabin Allah yace shi ko sayyidina Abubakar yanda ka ga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ko annabi Isa shi annabi isa za ka dina cewa ya ubangiji bayin ka in ka azabtar da su bayin ka ne in ka gabarta musu bayin ka ne an gane ko to nan ko kaji abu na bunu ya ce rabbi la tabar alal abdi min al-kafirin tayyara kada ka bar wani gidan kafiri a bayan kasa menene dalili yana da dalili yace innaka in tazarhu Allah idan ka bar su ya julla ibadaka ina tsoron kar su batar da bayin ka wanda suka yi imani sai su zo su batar da su wala yalidu kuma su in suka haihu ba za su haifo ni ba illa fajiran kafara ba sai sai fajiri kuma kafiri za su haifa to me amfanin su gaba daya ana tare da su su zo su dawo inda suka yi imanin su sa su a cikin halaka kuma in suka tashi haihuwa ba a sa ran cewa wanda za su haihu su zama muminai to me amfanin su a bar da su bayan da za su gaba daya shine ina fata an fahimta rabbi gifirli Allah ka gafarta mini wal walidayya da iyayena biyu wannan addu'an da annabin Allah Nuhu yayi kenan shi yasa ya tabbata cewa iyayen shi mu'minai ne gashi ya ce rabbi gifirli wal walidayya waliman jahala baiti Allah duk wanda ya shiga gidana wato wannan masallacin da yake addu'a ko wannan jirgin nashi duk wanda ya shiga Allah kai mishi gafara mu'minina Allah a cikin muminai wal a cikin muminai na zamani na wal mu'minina da sauran muminai na sauran zamanin wal mu'minati da muminai mata ma Allah duka waɗannan su ma muna roƙo kai musu haka wala tazidu zalimina illa tabara Allah ce haka ne mun karba addu'anka ba za ka taɓa samun azzalimi kafiri ba illa tabara face yana cikin hallaka ka ji addu'an da annabin Allah Nuhu yayi kenan kaga annabin Allah Nuhu yayi addu'a mu ne muka fi tantance aji mu kullum muna addu'a da haka Allah muna roƙonka ka yaye mana fitinin da suke damu ka saukar mana da nutsuwa da aminci a bayan ƙasa farman sayyidina rasulullahi
Raja Salatu Baci. Halima da ya jagoranci wannan tafsiri Allah ta kama da lafiya, Allah ya kara tarihi, Allah ya kara karama. Albarkan wannan tafsiri, albarkan wannan wata Allah ya kara saukar da albarka da alheri a wannan gari na mu. mu baki daya, abin da yake damu ne ke damu ka san mu Allah ya zana ma ya Bukatocin mu burorin mu Allah ka biya mana su. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar.
Alhamdulillah.